بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wa za ka muna daren juma'a daren 26 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma shi ne kaset na 428 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin nami albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shi ne karatun hadithi da ake da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi allah ka azata mu karatun hadisan manzanka alayhi salatu wasalam da amfana da su duniya da kiyama ana jima da sauraronmu ne daga cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithi salafiya wadda ke namba 4 madar kashirwar gaskiya lai auzaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani ya gina a wannan gani zaria don cimma manufofinsa na da'awa muna fatan Allah yi da nufi Allah mana albarka jagorance mu kafin fara karatu akwai tambaya da aka yako da shi jiya za mu fara da ita mai tambaya na cewa malam zan yanzu sallar juma'a ana yin ta karfe 12 kuma an ce tana daidai da sallar azhar ranar juma'a ta yi abin to ya abin yake kuma an ce sallar azhar ba ta inganta sai ranar rana ta yi zawali ina fatan fahimci tambaye shi wannan ba wata mushkila a ciki yadda annabi ya kawo shi kawo bayanin sallar azhar cewa sai rana ta yi zawali haka shi annabi sallar sallar shi ne fassara ya bayyana cewa ita sallar juma'a hukuncinta daban da na sallar azhar din wanda a aikace da hadisan sun tabbatar da manzon Allah sallallahu yana sallar juma'a a lokuta guda uku yana yin sa da hantsi yana yi gab da zawali kafin zawali din ita ma sannan kuma yana yi ba ranar ta yi zawali so wani abin da su tabbata daga cikin aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sabansa da kalibofinsa bayansa da haka yin sallar ita kafin zawali to wannan haka manzan Allah sallallahu ya karantar da ita ya halasta ai bayan zawali ya halasta ai kafin zawali kamar da muke sha biyu ɗaya daga cin sura ne shine gab da zawali dan za mu gama sallah sha biyu da rabi ko saura kwata za ga 'yan mintuna tsakanin shi da zawali wannan ya halasta sannan ayi ta karfe 9 ma ko karfe 10 na safe ko karfe 11 duka wannan sun tabbata haka babu wani iskali a cikin wannan lamari din ina fatan fahimta akan yi hukunci kuma sai a sassauta hukunci misali ba dole hukuncin da aka waji na rabai zama ya shafi dukkan abuwa misali ai sallah an ce ba a yin sallah azhar sai ran ta zawali ko to amma idan mutum na tafiya fa yana iya kawo la'asar ma ba ma ga walibai ta a lokacin mene farko lokacin azhar kaga da zaka ce to ai aka haka shi ma zaka dauko sallar isha ka dace bayan lokacin abin nan kamar yadda wace haka ake wannan shi ma insha Allah ta'ala Allah sa mu dace tambaya ta biyu shine tambaya ta biyu ce idan ka fuskanci masallatan 'yan yankinku suna yin sallah lokacin bai ƙarasa ba kuma ka yi magana aka ce ai lokaci ya yi shin za ka bi su jam'i ko kuwa za ka jira lokaci kun gane tambayin shi kai ne ka zo ka karanci lokacin sallah a ilmanci sai ka ga masallatan angoku suna yin sallah ne lokaci bai ba to ya zai kuma ya bayani a yara sai aka ce mashi a ai lokaci yayi yanzu an saba tsakanin da fahimtar shi da sauran mutane kenan idan ala basiratin yake yi yana da zabi guda biyu malam usaimin ya ce zai iya bin su wannan sallah din amma a matsayin nafila ba matsayin salar shi ta farilla ba musamman idan ya zam warewa tashi zai iya haifar da wani abu diya zai zuba da shari mai yawa sai wasu mai ce ta zai ibin su kun fahimta in sun gama sai ta sallar da a lokacin ta yayi idan kuma bai tsoron komai a cikin irin wani abu zai faru ina fatan fahimta sai ya kin bus din sai a lokacin ta kun ga kenan me aka ce kenan lalle shi ɗin tun da ya ɗin ba zai sallafa kafin lokacin ta yi ko da ya yi a matsayin mai yi ta matsayin nafila da aka bi halasta ka biyowa inna rindu ba lokacin sallah bai ba kawai saboda haka ake kai maka yi kuma wannan abin da ya tambaya gaskiya ce yana faruwa da yawa akwai masallatan da su ma inna rindu ne kawai an rubuta a kalanda karfe kaza ne su ma kawai kaza su bi ina fata mun fahimci wannan abu da haka abin da ke kanshi shine bi abin da yasan da ilimi ba waye bi innar ridwa insha Allah ta'ala Allah samu dace yau za mu tayi sabon babi je mu yi bayani ne a game da falala da kuma muhimmancin salloli da Allah shar'anta mana cewa bai kamata a ce musulmi suna wasa da salloli ba kuma ya zama wajibi a ringa karantar da salloli a gidaje da makarantun islamiyu har makarantun boko da kuke budewa kai na ka bude makarantun da ka ce great great great menene great scientist misali ka sa mata suna ka amma kai musulmi ne to dole kan ka koyar da mutane sallah masallacin ka ta great scientist ko ka sa mata of teams misali ko wani suna na turanci ka dauko ka sa mata ko ka sa mata nana international academy ko ka sa mata brad picture ko ka sa mata wane ne suna a matsayinka na musulmi wajibi ne ka ringa koyar da ibadu a cikin makarantar taka a ringa koyar da sallah a aikace ana kantar da 'yan mata kunce-kuncen da shafe su da matan abin da samari dole a kantar da wannan cikin addinin musulunci ina fatan fahimta da aka kawo ne kan makaranta don ya sama turanci ɗauka wata turawa ce in dai kai musulmi ne ai ana bin ka bashin wannan addinin musulunci din jama kun fahimci wani abin ku la samu dace malam ce babu auqatis salatil khams babin da zai mana bayani na lokutan salloli guda biyar ma'ana sallar asuba azhar al'asr magariba za mu ji dalla dalla game da lokacin su insha Allah ta'ala muna fatan Allah shi gaba da gaba ya sauƙaƙe mana al'amura imam muslim yace qala haddathana qutaybah bin sa'idin قال حدثنا ليث قال وحول السند قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات وانا حديث ما حدثنا قتيبة بن سعيد malam qutaiba dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana al-layth yace layth ya ba mu hadisi qala ha ya canza isnadi yace wa haddathana ibnu rabhim malamin ibn rumhin ya ba mu hadisi qala akhbaran laythu yace laythu ya ba mu hadisi an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri anna umar ibn abdul aziz lalle sayyidina umar dan abdul aziz akhara al-asr shay'an ya jinkirta sallar asar dan wani abu haka fa qala lahu urwa sai urwa dan zubair ce da shi amma inna jibrila kad nazala ashe ba mala'ika jibril ya sako ba fa salla imama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayi salla yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limanci shine fa salla imama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi salla yana mai manzon Allah limanci kun fahimta fa qala lahu umar sai umar ɗan abdulaziz ya ce da urwa ɗan zubair ilan ma ta ƙulu ya urwa ya kai urwa ka fasan abin da kake faɗa mana ka shiga taka tsantsan wajen kawo magana ka danganta wa manzan Allah wa sai shi urwa sai ce sami'tu bashir bin abi mas'ud al-badri naji bashir dan abu mas'ud al-badri ya ƙulu yana ce da mu samitu aba mas'udin yaqulu ni kuma naji babana abu mas'ud yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi yana cewa nazala jibrilu mala'ika jibril ya sauko daga sama fa ammani sai ya min limanci ya shiga gaba ya salla fa sallaitu ma'ahu ne salla da mala'ika jibrilu ثم صليت معه ني صلى ده ملائكه جبريل ثم صليت معه ني صلى ده ملائكه جبريل انجوا انجوا منزان الله ko kawai ne ce ba ni ba ko ba haka ba ثم صليت معه ني صلى ده ملائكه جبريل ثم صليت معه ني صلى da shi yace ya hasubu bi asabihi khamsa salawati yana kirgawa da ɗan yatsunsa salloli guda yana kira salloli guda biyar da ɗan yatsun nasa misali ya kenan ya ce nazala fasallaitu ma'ahu ɗai kenan ko nazala fasallaitu ma'ahu biyu fasallaitu ma'ahu uku sallaitu haka yana kiga haike guda biyar shi ne ana ya hasubu bi asabi hamsa salawatin yana kara da salloli guda biyar da hannayensa ina fatan fahimta wannan hadisin za mu yake kyawun fahimta ina gani idan mun gama karatun hadisan da ke da alaƙa da shi sai mu dawo mu bi shi da sauran matsalolin shi insha matsalolin shi insha Allah ta'ala da haka imam muslim ya ƙara cewa qala akhbarana yahya bin yahya at-tamimi qala qara'tu ala malik an ibn shihab anna umar ibn abdul aziz akhara as-salata yawman fadakhala alayhi urwa bin zubair فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وقال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث, يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر مسلم أخبرنا يحيى ابن يحيى التميمي يحيى أن يحيى التميمي يبام حديثي يتي قال أخبر قرأت على مالك يتي ناي كراتو إمام مالك أن أنس عن ابن شهاب ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز يتي للي سينا عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً wata rana ya jinkirta sallah ka annahu lam yakun min dabi'ati kenan ko ma'ana kaman bai saba ba wata rana sai aka ga ya ja sallah zamu ji wace sallah ce sallar la'asar sai ya ja ta tafi fada akala alaihi ko fada akala alaihi urwa ibn zubair urwa ibn zubair ibn awam sai shiga wajen shi abin na amir a wake da suna umar dan abdulaziz fa akhbarahu anna al-mughirata ibn shiwa ibn shuba akhara salati umar sai ba umar dan abdulaziz labari wake ba labarin urwa dan zubair ko sai ba shi labarin cewa lalle mugira dan shuba shi ma yana gwamna lokacin a garin kufa wataran ya jinkirta sallah irin da ka jinkirta din nan wa huwa bil kufa yana garin kufa fa dakhala alaihi abu mas'ud al ansari sai sahabi abu mas'ud al ansari shiga wajen wane dan uwan sahabi mugira dan shuba fa qala sai ce ma hada ya mugira ya kai mugira bi haka kenan kuma me yasa ka jinkirta mana sallah alaysa qad alimta anna jibrila ashe ba kana da ilimi ka san cewa mala'ika jibrilu nazala fa salla fa salla rasulullah ya sauko ya yi sallah ya yi muhimmanci manzan Allah bi shi wannan sallah ɗin ba sun manazala fasalla fasalla rasulullah da la'asar ta zo manzan Allah mala'ika ya sauko ya yi sallah manzan Allah bi shi sallah sun manazala fasalla fasalla rasulullah da magarba ta zo ya sauko ya yi muhimmanci manzan Allah bi shi sun masalla fasalla rasulullah sannan ya sauko da ma'isha ya yi sallah manzan Allah bi shi sallah sun masalla fa salla rasulullah da asuba ta zo manzon Allah mala'ika ya sauko bi shi salla sun makala sannan sai ya ce da shi mene bi hadha umirta in ji wa kenan in ji mala'ika jibril ya ce ya wai shi manzon Allah wannan da ka gani lokacin da gana gare maka sallah din nan to wannan shi lokacin da aka umarce kan gani sallah ciki a wata ruwaya da zamu zo mu cewa har sai mala'ika ya ce kaga wannan lokutan shine lokutan da aka ba dukkan annabawa suke yin sallah kun san ita sallah ba mu muka fara ba kun gane dukkan annabawa suna yin sallah annabi dawud annabi musa annabi isa zakariya yahaya dukkan annabawa suna sallah wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbih mardiyan ina batan fahimta annabawa suna sallah suna da yawa kula da sallah su al'amarin sallah jama'a ya wuce wasa dukkan wani annabi zo yayin da yin sallah a ruwayar sai ce mana wannan lokutan sallar da kake gani to duka ya danka da kwantitin da aka ba annabi ina ba ta an fahimta ya Allah a bashi kamar da aka ba mu guda hurhu ko a bashi Allah dai san gwargwadon abin da aka bashi li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja ko ne arabi da aka bashi nashi tsarin ibada din amma dai almuhimu shine ita sallah kowanne annabi nayi shi sa duk mai son tsira sai ya kula da sallah ba yadda za a ce wai ga wani zamani ya zo an gane sallah tana da karancin mahimmanci ko kuma kaza da kaza bai da mahimmanci ɗan wana musulmi ina jawo hankalin kai na fa sallan nan fa ita ce farko abin da abu da dama a cikin shi fa kuma shi ne abu na farko da ake gane mutum mutumin kirki ne ko na banza eh abin na mana ciwo a gari irin na zaria wani arna ya zo ya buɗe makaranta a zaria ya ringa wasa da sallah kuma ringa ɗiban ƴaƴanmu da duke muna kai masa ba wannan fa abin da ciwo tsakanin da Allah na yi magana ban san sono a wajen nan ba saboda wannan wa'azi muna so je ko ina mutane su dawo cikin haicin su idan su buɗe kan su waye al'amarin sallah wuce wasa nan nan makaranta ce aka buɗe na Rochas Okorocha Foundation ga ta nan da kafata bypass mutane suna ta ɗibaya suna kaiwa amma har malamin islamiyya islamic studies ba a yadda ya sa kaya irin nashi na musulmi ba kullum da wannan abun fa irin wannan mugun ƙiyya da hasada da ke tsakaninmu da mutanen nan su da suke cikin garinmu ba sai da su canza kama da mu ba kun fahimta a sai dai mu mu canza mai kama da su ai ya kamata ko kara ce su yi mana suna zade ne birnin shehu ko ba ka ba a shi ma principal din ko da arne ne shi ma kamata sa dogon riga da hula shi ma ba za su yi mana wannan karar ba wa'annan kaya da kuke gani suna da alaka fa da addinin fa ina fatan fahimta haka bin taymiya tabbata kin tafsir sa iktidau siratal mustaqim wa khalafat ashabil jahim yana fatan kun fahimta sai a ce wai malamin islamic studies shi ma sai ya tsuke sai ya sa me yan fangin da ake sama t-shirt ko suit ko yawa sai ya sa suit shine wannan bakakken kan ko da lauyi ke sawa ni ba ma san su ba dan ban sabga da su wallahi ina fatan fahimta to wai sai ya sa wannan kayan zai je shiga makaranta ya karantar imamu da'awa aka gaita je a shikanta wa malam islamic studies din sai aka game daga cin sharɗa din shine sai an sa wani sit din tukuna sannan da ba ma masallaci a wajen kuma ba wani isasshen ruwan babu sai a ci shikenan su bari sai gida za su yi sallah kaga a wajen ina qadaru salati a wannan wuraren aina qadaru salah ku je ku samu makarantu da aka bude irin waɗannan su taibo suwaye suwaye santirida ku ga cewa suna iya training yayi mu akan addinin mu akan sallah suna mata kai sallah ne tana da muhimmanci ai ba zai wane ba bayan da arna zai nuna maka sallah fa kai wata da muhimmanci sai dai maka burin burin kanki da bore shine maka mene ya gegere masallaci ya sa tiles ya sa fankoki da AC da wani abu amma a atsala masallacin ina fata kun fahimta so kun ga wajibi ne mu zama muna da kishin kanmu wallahi jama'a muna da kishin kanmu mu kaddara mun kai mun sa a makaranta tunda an kun dage sai kun ga yansa makarantar misali to me yasa ba ku yi baki ban an je PTA meeting ku ce ku ne da majority ga tsarin da kuke so a kula muku da addinin ku ko ba haka ba to ai mu ne da majority ayyanmu su ne 80% ko 90% a makarantar nan muna so a samar da masallaci a samar da shiga mai kyau duk wanda yake so shi ta shiga daga hijabi sama har ƙasa a bata ta yi in ba ka ba duk za mu cire ayyanmu kuɗi suke so dole su bi amma sai mu ce tsawon jin tsoron waka a ce ya cika tsaron addini dan wani baka yi tsaron addini ya za ka yi lahira kenan kai ka san a lahira sai mai tsaurin addini zai ƙere tare kuwa sai mai riƙe da addini shi kankan ce mana Allah ce mana wala ta mutunna illa wa antum muslimuna fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim haka Allah ce mana kai riko katakan kana kan hanya ta gari Allah ce karka yadda ka mutu maka addinin musulunci ba shi kuma da yake ce mene addu alaiha bin nawajizi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rashid ku rike sunna ku rike addini na da kyau ku riko kada kam da tura mu hakuri kuma wani sai ce maka ya kamata ka zama mai sassaucin ra'ayi su kuma arnan ba sa nuna mana sassaucin ra'ayi ko suna nuna tsakanin da Allah idan haka ga an nuna sai in ana nufin lankwame Allah shi kyauta da haka yan ba sallah muhimmancin take shi to za mu ji cewa da annabi da mala'ika gama karantar da manzan Allah sai ce da shi mene bi hadha umirta wannan shine umarnin da aka baka kuma shine umarnin da aka ba sauran annabawa Allah samu dace fa qala umar li urwa sai umar dan abdul aziz yace urwa dan zubair unzur ma tuhaddithu bihi ya umar ya urwa ya kai urwa ka kalli ba abin da kake karantowa awa inna jibril huwa qama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni sala kana so ka ce malaika jibril shine ya tsero da manzon Allah lokutan sallah har ma kana cewa practical akai abin kenan ba karatun mu naje ko ita sallar zai akai lokacin sallar sai akai mene sai akai practical sai da malaika ya zo ga mai bayan theory an aika mai daga sama zamu ji cewa wannan abin da ka ji da aka yi isra'i da manzan Allah washe gari da safe azhar na yi manzan mala'ika ko iduro ya ce mala'ika ya ce manzan Allah ku taru da kai da sabonka akwai muku lokacin sallah la hawla wala quwwata illa billah al'amarin sallah ya kai mala'ika ya sauko daga sama kun ga muhimmancin da farko ba sai da aka dauki manzan Allah zuwa sama aka wuce inda mala'ika jibril ma bai wucewa ba aka je aka anso sallan nan bayan an dawo mala'ika washe gari safe biyo don a aikata ta a aikace a gani kawai mutum sai ɗauki sallah hankali gado kawai ba kwa gano wasu kawai gado ce sallar tasu in ka bashi ka ce maka limanci ba zai iya ba haka ne ko ba haka ba ko musulmi ne to kakka ce ma limanci kai ce na jin tsoron mutane ne shi kaɗai ya sallah ka gani ka ba ta maki shi kaɗai ya sallah ka gani za ga in aka ba ta maki duk faɗa zai zai ga fail fail za ga samu zero wani ma zero zai ci to muhimmancin sallah ya kai ga mala'ika ya sauko ya practical da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mashi aikace kuma sai da aka kira sauran sahabbai kamar su ma suka zo suka gani yadda ake sallah din shi mala annabi na bin mala'ika su kuma sahabbai suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallon ya ake wannan sallah din da haka ya koya musulmi yan salafiya akan aibata mu cewa kullun karatun mu a sallah ke karewa ai karatun mu ya kare sallah ba laifi muka yi ba kai kuma na naka ina naka na karatun ya kare eh mu ina mu ya kare akan sallah ko to kai kuma ina naka ya kare mu da madamu muna tsoro da annabi ya ce awwalu ma yuhasabil abdu yawmal qiyama as-sala muna so hisabi mu ke dare to kai ya ranka kare ina fatan fanke wani abu da haka ita sallan nan wallahi sai kai ta kaman da manzo Allah ce sallu kamar ra'aytumuni sai kai sallah yadda manzon Allah ya tafi sannan zaka yi tsira da haka dole sai an koya kai dan uwa kasance babanka musulmi ma kanka musulmi ka da gidan musulmi bai ishe ka iya sallah ba sai ka je ka zauna ka cire girman kai ka cire menene ka ba da lokacin ka mai tsada an koya maka ita wani shi da abin da kawata musulmi su sani to sai umar yake ce da shi ilam undur ma tuhadithu bihi ya urwa ma tuhadithu ya urwa ya kirwa kallo fa da abin da kake kawowa awa inna jibril aqama salata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li waqti waqti sala kana rafin malaika jibril shine yazo inuwa manzon Allah lokacin sallah wa qala urwa sai urwa ce i kadhalika kana bashir ibn abi mas'ud yuhaddithu an abi yadda kaji haka na ga maka wannan abun haka naji bashiru dan abi mas'ud al-badri yuhaddithu yana karanto wannan maganar an abihi daga babansa wa kenan abu mas'ud al-badari al-ansari qala urwa sai ce wala qad haddathatni aisha to ba ma wannan ba ina da wata hanyar hadisin banda wannan ba nana aisha kuma ta karantar da ni zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wadda ita mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana sallil asara cewa manzon Allah ya kasance yana sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha alhalin rana tana cikin ɗakinta ɗakin wa kaga rana ba ta ɗaki ɗakin wa kenan ɗakin na na aisha kun fahimta ko ƙabla an tazhara a wata ce ƙabla an tazhara alfai kafin inuwa ta bayyana kun fahimta akan ce zillu a ce fai'u da ran ne abu da da azillu da alfai'u din menene inuwa sai dai suna bambancewa lokacin a ce fai'u shine ma ba'ada zawali ba sa ce abin da yake kafin zawali fai'u kun gane Allah sa kun fahimta inuwa da ta fita kafin daga safi har rana ta kai tsakiya ana ce ta mene azillu abinda kuma yi daga bayan rana ta yi zawali zuwa faduwar rana sai a ce da shi mene fai'u amma kuma Allah ya ibar abbar az cewa wani lokaci ya kan zarfai'un gaba daya cewa ya tafayya udilalu wa alinamini washe ma'ili su jalillahi ƙwam dakhiruna to suna inda can jibir sukan shiga amma dai an tashi bambancewa fai'u shi ne ma ba da zawali wani ba to yake cewa manzan allah na sallar asar alhalin rana na cikin ɗaki na kafin inuwa ta bayyana inuwa ba ta bayyana ba me wannan bugan take faɗi kenan kenan manzon Allah na sallah da sallar asar da wurwuri kun gane saboda ai san da ya sallah da rana tana tsakiya kaga hasken mene zai shigo kenan hasken rana in akwai wanda za su keto cikin daki abin da ke nufi kenan hasken rana suna cikin daki suna hasko mata daki kaga kenan rana tana sama kenan amma idan ta karkata ta ƙasa me zai biyo bayan inuwa ce za ta shigo ɗakin ba wannan ranar ba shi da ke cewa washen annar rasulullah sallama yi sallin asara washen sifi hujjarta ya kabla an ta zaharar fai manzan allah yana sallar la'asar alhal rana tana cikin ɗaki na dumu-dumu ina kallo rana inuwa ta taimaci ba ta bayyana ba jama'a na fata kun fito wani abin wannan ishara akan cewa mene ita wannan rikicin tsakanin urwa ko ko tsakanin wannan sabi urwa tabi urwa da Umar dan Abdulaziz akan menene akan wace sallah ce kenan akan sallar la'asar ne kenan jawab na la'asar shi sa yayi ka mai wannan magana din za mu zo mu sauran ruwayo insha Allah ta'ala kamar nan ce za mu gama kanta hadisi insha Allah ta'ala da kutsarin shi sannan sai mu biyo mu bi mas'aloli da fa'idoji da ke cikin hadisin Allah ya da Allah ya samu dace to إمام مسلم يقول قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر الفيء في حجرتها malaci haddasana haddasani harmala ibn yahya malan harmala dan yahya ban hadisi qala akhbarana ibn wahab eh sallakaitu ko to ba shine ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد قال حدثني عم حد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتها أو في حجرتي لم يفع الفيء بعد وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد ما ليش حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة abubakar dan abu sheba ba mu hadisi wa amrun nakid da amru an nakid qala amru amru sai ke cewa haddathana sufyanu sufyan ba mu hadisi an zuhri daga imam zuhri an urwa daga urwa dan zubair an aisha ta gaisha Allah kara mata yadda kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-asra manzon Allah tsira da minta Allah sabata ga shi ya kasance na sallar al-asr wa shamsu qali'atun fi hujrati alhalin rana tana nan ta kullo ta tsinkayo ta hasko cikin ɗakina lam ya fi ilfai'u inuwa ba ta riga ta bayyana ba tukuna wa kala abubakar shi kuma abubakar a tashi ruwayar ba amur annakid ba sai ce lam ya zaharu fai'u ba adu wato inuwar yammaci ba ta riga ta bayyana ba a lokacin tukuna malam sai yake cewa kala haddasana har malat bin haya قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأسرى والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها مالك حدثنا حرملة ابن يحيى مالا حرملة ابن يحيى بام حديثي قال أخبرنا ابن وهب يتي ابن وهب يا بام حديثي قال أخبرني يونس يتي يونس يابان حديثي عن ابن شهاب دغ ابن شهاب قال يتي أخبرني عروة ابن الزبير يتي عروة بن الزبير يابان حديثي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي عائشة ما تم زن الله تعالى من الله ثبت أغريشي أخبرته تاباش حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زن الله تعالى من الله ثبت أغريشي كان يصلي الأسر يا كسنتين صلى الأسر والشمس في هجرتها الحال رانا تنا نم فيو أشين تاكنتا لم يظهر الفيء في هجرتها إنو يمشي بتبين أشين تاكن أنا شابا الله قارا ما تيردا جماعة كنت هنا بنكو وانا سوني حديثا لكي دا علاقة دا جونا كيس إيه أكون وانا أبن إن شاء الله تعالى دل دا مساكي جن حديث مجيرا أنا غبا فأبن مكسوم شرحي أكون نفركو a cikin wannan hadisi bai wanda bai kamata mu ce ba sai mun dan kawo takaitaccen tarihin wani babban malami wani bawan Allah shi shine hasa abi a wannan urwa abin nan Abdullahi Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz da muna ji shi an yi feshi hijira bayan hijirar manzon Allah shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga an haife shi a zamanin suwa kenan zamanin sahabbai na nan ciki a garin Madina kenan kun fahimta kuma shi jika ne na matsayin na umar ɗan haɗaf allah ƙama shaidda ta wajen wa ta wajen ɗan shi asim in za ku tuna a tarihi ana kawo cewa watan sai na umar daga al'adar sai na umar yakan fita da dare yana yawo gari ya ji menene cases da ke cikin gari kai faradiyallahu an sahabati allah ƙara mutanen yarda muna maimaita Allah muna san mutanen na Allah ka kaunace mu ina fatan fahimta sun sai da rayuwa da komai saboda mu saboda wannan addini da muke tutiya da shi Umar haka kiyar kanshi bacci yana yawo da wani ɗari wani bawansa da ya ƙyanta ana ce da shi salim sukan yawo su ji me ake ciki su ji nan kuka ake nan dariya ake nan wasan banza ake suna yawo da haka nan in ya yawata ya yawata shine wutar to ya gama yawon ya gaci ya jingina jikin wani gidan wasu mutane haka sai ya ji mata mata tana cewa ke wance tashi ki maza ki cakuɗa nono da ruwa ki ɗebo ruwa a ƙara don mu samu riba da yawa sai wata mata take cewa a baki ji yau sai na umar ya aiko ɗan saƙo cikin kasuwa ce kada wanda ya sake haɗa nono da ruwa ba sai mata ta ce a kin ji min yariya da karambani to na umar a nan wajen ina ba ta fahimta ta ce babu umar babu mai shelan umar sai ya sha to ai ko bai kamata in mai biyayya a zahiri yana ga nan ba bayan bayanan kuma saba masa ina fatan ba sai dai hewa da buga tsakanin mene wannan ya ce da uwa a gidan uwar tana cewa ette algos shi kuma mene ɗango tana cewa erte algos ita kuma tana cewa ba ta yi ba saboda ya saba shari'a kuma ba za ta yi wa allah biyayya a zahiri ba a koyi kuma ta saba allah turka shi wannan akwai alamar imanin tare da ita umar ya ce to kai salim ya ka sa mana lamba a gidan ka gane kan mu manta gidan ko ba haka ba aka tafi daga riwaye sai umar ya ce to kai salim eh je kai gidan ka binciko mun da waye wace ce mai cewa ai gurba ai algus din wace ke cewa ka ai algus din salim ya je gidan ya sallama da kaza kaza kaza assalamu alaikum mutanen gida kaza kaza ku nawa ne a gidan suka ce su bi ne gashi gashi uwa da ya ne ce to jiya ni da amirul mu'minin mun zo mun tsaya nan mun ji hirar da kuke yi wace take cewa ƙara ruwa ce take cewa ka a ƙara ina fatan fahimta wai sai malko take cewa astaghfirullah inna allaha ghafirun dhanbi wa dana sai ce in wa shadidul iqabi kuma ba ina fatan fahimta ghafirun dhanbi ne ko mene shadidul iqabi ne astaghfirullah ce tsaya tukuna wace ce ce to wannan ce ce ce wannan yarinya ita tana da miji aka ce ba da miji sai aka je aga sai na Umar sai tare ƴaƴan shi cikin kuwa yake son aure ustadin kana da kudi yanka haka zaka yi masa aure da haka muka tashi muka wai gari yaro aure ake mashi ko shi yasa kana da control akan shi ko ba haka ba da ka ce kaza ya bar kaza amma duk yaron da ya tashi ya ce ya ji da kanshi kawai shi kenan da haka matan ma wanda zai ga dama zai auro amma a da fa ana iya ce mashi waccan da ka nemo bata dace ba ba irin gida mai kyau bane je ka gidan malam wannan ga akwai yami a gida ko je ka gidan wance akwai yami a gida da ana haka da haka sai ana tafiya daidai a lokacin amma da kawai zai gauta wata iya sa jan baki sosai ta kawo barbada kuma ta ɗan daddona ta sassa ta abin nan kawai zai aure ko da gidan ba gidan aure ba ne mu a dafa akwai gidajen aure akwai gidajen da ba na aure ba ina ita gidanmu wani wata yariya jika gidanmu ce ma za ta aure wani ya zo yana santa wani baban mai ce sam gidan wani ba haɗa aure da su mu ba magana ce sam wani ba aure da irin shi ba shi ba wannan ne zone amma wai saboda yayi wasu abubuwa a da irin sharholiyan nan kaza da kaza kaza ina airun sai ga wannan ba ba gida za daure aure da su bane kawai to kaga da ana wannan kuma ci abu ko kana da hali ba ka ki wadanka aure ba an fahimci wani abu Allah ya kan mahaifinmu da rahama da sauran iyanmu gaba daya har kafin tsufa ta zaunar da shi gaba daya dukkan mu aure mana ni kai na aure na fara haka shi biya sadaki shi kaza shi kaza ga kuma gida ce ka je ka zauna ina fatan fahimta in kai tafiya baka nan kuma ya ringa ya kawo da nama da cefane da kaza da kaza shi sa za mu daina musu addu'a ba mu daina ba kullum sai mun yi muna musu fata alkhairi sun yi abu da ya kamata a matsayin iyaye ina ma da a ce za a kula da abin ko da kuka yara suna kangara ba mu wa iyaye da laifin mu fa ko ba haka ba ba a irin kula yadda aka kula da su a daɗin da ka sai na umar ya kira su ya ce to waye ke son aure cikin ku asim carab sai ce to dama duk suna da ne ban da aure ya ce to tashi mu aka je da amirul mu'minin aka je gidan da ganin shi da fara bane wallahi na tuba kaza ya ce a tsaya a ba maganar ki tuba bane wace ina yarinya da aka ce aka ce gata an ce baki da miji ya ce to ga yaro na kalle shi da kyau din haɓatan fahimta ta sun da ke ce a'a kalle shi da kyau ba auren dole za a yi ba ta ɗan irin hararar kallon ka san mace Allah mata baiwa da gefen za ta iya kallon komai daga cin baiwa da Allah yau mata suna da wani irin wato kulwa da ake ce da ita mai muske ce yan psychology suke ce da ita akwai da bajan mai ina mun sunan turancin da suke a psychology ai nau'in kwakwalwa kala-kala ce a kwakwalwa da ba ta iya karkasuwa a lokaci daya aiki ɗaya mutum ke ya ko kuma mutum zai iya abubuwa da yawa ita mace ga cin baiwa da Allah ya mata shine tana iya abubuwa daban-daban a lokaci daya ko baka lura ba tana girki tana kula da wanda yadda ke goyon baya tana kallon wancan da ke kiriniya ko ba mata suna wannan aikin ba eh shi kuma miji zai iya wannan tarkata wayannan abubuwan gaba daya ba can ta sa ruwa bata sauke ba wannan duk kwakwalwa ne Allah ya bata daidai da mene irin ɗabi'unta ina fata kun fahimta to da haka su mace bacin za ta yi wani abu kawai kyar in ta kalla abu zoɗe shi kenan ya wadatar da ita kai da ne ka ta buɗe idan kana ta kallo kana ta kallo a yi a maimaita kana so sai ka gane amma ta ba ta buƙatar wani dogon karatun kowa da da Allah ya tsara shi mala shi sa ta kalla ta ce ta sun koyar da kai kai ba kalle ta shi ma irin usazan da ne ma da shi ce daga ido ka kalle ta ta yi maka ta yi shi kenan haka aure to shine wannan yaron asim ita wannan matar ta haifi ma ta haifi ya mace Allah mata wannan albarka din da ta haifi wannan ya mace kuma ita kuma wannan yarinya ɗaya daga cikin khalifofin Banu Umayya shine Abdul Aziz din kenan ya auri jika sai da Umar din kenan shine aka haifi Umar dan Abdul Aziz da haka kun ga kenan da ya tashi dole dama kawunne dangin uwa suna da ƙarfi a gida shi yasa shi Umar dan Abdul Aziz din baban shi dan sarautar banu umai ne sai zama ya tashi amma yaron ya tashi a ina a bangaren dangin maman shi kenan a nan garin madina umar dan abdulaziz da haka ya kwankwaɗi hadisai a wajen sai na abla dan umar kaga wane kawun shi kenan ya kwankwaɗi hadisai a wajen sahabbai da yawa dan ya koyi hadisai wajen sahabbai akalla guda takwas sannan baitin manyan manyan fuqaha'ul madina ya koyi karatu dan haka da ya tashi ya tashi ne da shagalta da harkar ilimi umar dan abulazi harka ilimi yana bin malamai sosai kwarai da gaske da haka shi ma sarauta ce ta danne shi amma babban malami ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne ɗalibi ne wajen su ibn sirin da manyan tabi'a din nan diye karatu a wajen su ina fatan fahimci wannan abu duk da haka baban shi basarake sai da ya aiko salih ibn kaisan cewa ya zama mai kula da tarbiyyar shi aka ce wata ran sai shi salih din ya lazumta mai dole sallar jam'iyyar gaita a cikin jam'i yana ɗan yaro fa ana tarbiyyar shi ina fata fahimta wata rana ɗan sarauta ne irin masu gyaran gashi ana gyara mai gashi ɗin nan sai makara bai zo sallah ba sai salih ɗan kai sai ya ce me yasa baka zo sallah da wuri ba sai ce wallahi ana ɗan gyara gashi ne ban fito ba sai ya ce taɓe ta nan da ne aika da wasiƙa garin misra inda baban shi ke gwamna tukuna ya ce ga abin da umar ya yi daga can baban ya aiko da ɗan wanzami cewa in ya zo kai ce da shi komai sai aski gashin gaba da saboda ya wasa da mene sallah jami to kaga mu abu na ana muke nan da za a yi abu nawa ke hana mu yi sallah kaga da za a fasa wayoyi da yawa kenan ko ba haka ba tunda mutum na gyagyagen yana gyagyagen haka ana sai an gama ikama ma gaba ɗaya da ƙirin har hawan feda to kaga da ɗauka a fasa wayoyi kenan ko zana taɓa kone karatu cewa nan wajen in wannan manakirin kana so a daina gidanka irin wannan komul ake ɗauka na ce in ka zo ka tada yaka ta wannan matsatsan ɗinkin da wannan shegantakar ta fito kamar yan bebe cewa za ka tattaci ne kakka ce a ba ƙanwar ta amfana ka ƙona su ne sai a zauna lafiya haka salaf suke wajen maganin matsala ɗin ka ba shi kuɗi ya ji ya ta wani jins da wani ya yayyage haka kamar kai ka ce almajiri ne wai gayu ne da duk an yayyaga shi ya wani fita haka a kafa nan duk sai ka tarkata suka kona ya ci sallah haka nan ba komai ina fatan fahimta da haka takaice tarihi na da amma ban takaita mana ya tashi a wannan lokaci gida na sarauta da kuma ilimi yana da cin abun nan har daga baya auri kuma yar gidan walidu ɗaya daga cikin gwamnonin banu umayya aka matso da shi kusa an taɓa sa shi gwamna a ina a garin madina to hajjaj bin yusuf suleiman ya sa shi zama shine amirul hajji sai ce shi kam ba za su haɗa gari ɗaya da hajjaji bin yusuf ba ba zai taɓa yadda da zalunci ba kun fahimci wani abin ko shine sai gwamna khalifa ya aiko hajjaji bin cewa kada ya bari ya haƙura ba sai je madina ba tun daga shi umar ɗan abu zai ya ce bai san gan shi a garin madina din shikenan sai kuma shi hajjaji din da shi da wasu ke je suka yi kutun kutun cewa ai shi umar ɗan abu aziz yana ba 'yan adawa mafaka ka san mai mulki in kana so ka ce za ka ce waɗanda da wani bakin ka ne ya fi jin daɗi da ka ce mai wani da wani masoyin ka ne ku kula da masu mulki sun fi son a kai gulma a ce wani makin ka ne ba sa wani a ci uban shi fiye da ka ce masu wani masoyin ka ne a kyautata mashi da haka aka ji aka yi shugaba cewa ai makar ya tattara 'yan iskar 'yan tawaye sai aka cire shi daga gwamna ya tafi wata gona can ya zauna daga baya sai tare ce in ya zauna nan a gonar shi kadai ba amfani da musulmi sai koma garin sham a kufa can iraq inda ake gwamnati ko sham sham yajin da ake gwamnati ya ci gaba da zama cikin sarauta yana ba da shawari na gari karshe dai a guje har aka sashi waliyul ahadi cewa da sar khalifa bin lafiya cewa in ya mutu a mai da umar dan abdulaziz shine khalifa aka yi haka kuma bayan rasuwar shi akan tashi matsayin khalifan musulmai ya zama khalifa overall na duniya gaba daya ina fatan fahimta to kun ga abin da ya fara yi tun zaman shi a gwamna abin da ya fara yi yana ana rantsar shi a gwamna wannan abu na da muhimmanci shine sai taro abokan shi ɗaliban ilimi wannan fuqaha sab'a sab'a da ake su a Madina di yace su zo bayan ya hudu ba na farko a matsayin shi na amir mu'mina ma'ana gwamna ya gama sai ce gobe yana neman wannan fuqaha usaba din suka zo da wasu sauran guda uku malaman manyan manyan malaman musulunci a lokacin guda goma ya zo ce to ku zo ku ne wannan kujera ta ku ce ni ne akai amma ku ne ita idan akai ba daidai ba ku ne in daidai ne ku ne ba zan yanke wata mas'ala ba sai in kuna nan ko kuma wasu cin kuna cikin wajen tukuna da haka aka samu gwamnati mai nagarta a tare da shi wadda ke tafiya akan tsarin nubuwa ina fatan fahimta to da ya zama khalifa ma duk sai abin da yi irin su ibn shihab az-zuhri su ne manyan mashawarta ibn shihab az-zuhri aka ce bai shiga wajen kowane gwamna bai shiga wajen kowane sarki amma yana shiga wajen umar dan abdul aziz ashe da bai shiga wajen waɗannan sarakunan akwai walakin ne saboda in ka je za su yi maka nan kwama ne duk wani mai mulki in ba wanda Allah ya kiyaye ba kana shiga wajen shi a matsayinka na malami kwana biyu sai ka koma kana gyara abin da yake faɗa ko da ba daidai ba ne sai ka koma kana ba da gyarawa saboda za a yi ta baka mai wa a maka cin hanci a yaudare ka ma a musamman wannan zamu da muke ciki kana can kana abu amma ana ɗaukan ka da kyamara sai ka gama sai a zo ce kaza da kaza ku duba abin da gwamnan kano ya mutane malaman kano wai dan ya ba su dubu ashirin ashirin ne ko nawa ne ma ko dubu sha biyar ne da ake ba su a lokacin corona an zo ana za a vaccine cewa malamai zai amsa wai aje a bincike su ba suna ganin alat ba kaga wannan tozarci ne what is 15000 or 12000 da ake ba limaman juma'a a garin Kano ƴaƴan shi ne suke dauka duk wata matan ne suke dauka amfanin da malaman suke wa al'umma Kano matan shi suna al'umma Kano da ƴaƴan shi ne amma ka dubu lakancin da yau malamai saboda yana ba su amsa kawai kuma suna da haƙƙin su amsa din amma shi sa malaman salaf duk da suna da haƙƙi sai su guje mashi din in an ba su amsa wannan abin da ya kafa mu a makarantar na kenan wawan darul hadith salafiya kisa duk wani shege da zai zo da wani bubur sai mu ce mishi a ba mu bukata alhamdulillah yadda muke dan mun gode Allah wannan masallacin ba bara muka muka je ansa ba ba wannan siyasa ne je kawo shi ba kudin malam albani ne da kudin shi aka sai wani wajen gaba daya miliyan 18 har da 500 haka muka sai wannan wajen inda ake ganin masallacin miliyan 18 da 500 ba ce kwan ko sisin kowa nan na farko miliyan shida miliyan biyar da ɗari biyar ko miliyan shida da ɗari biyar nan kuma naira miliyan goma filaye guda biyu aka haɗa su haka dai miliyan goma sha takwas ba na manta har ɗari biyar haka muka ce wajen ba ba kuɗin kowa ba kuɗin dai tsarin da albani ya tsara a ciki aka fitar da wannan kuɗin aka yi wannan abu shi sa ba ruwanmu da mene cewa ka zo kai mai abin nan za ka ba mu kaza mu kaza halakanmu da ɗan siyasa ko wani mai mulki kawai shine mu 'yan kasuwa ne ma'aikata ne kaza kaza kana da aiki ba mu to ga sadaka ba a rike sadakarka eh to an duba an ba malamai a'a je wanda suke bukata suka samu mu dai a darul hadis ba mu bukatar kyautar ka kun fahimta wala wani ɗan kullo mana buhun shinkafa guda uku da buhun gero guda biyu da ɗan abin da waya kawo mana taimako mun fi ƙarfin wannan wallahi ba mu bukatar wannan abin ɗan wannan abin asali ba wai laifi ba ne an sa amma asali mai matsalar da wannan abin sai a zubar maka da mutunci a zubar da da'awar da kake gaba da duk wannan karatun da yake awa nawa kafin ba fara karatun nan ba binciken da ne da hana ido bacci da wahala watakila to kawai akan wannan bungiyar sai a zubar da kima karatun gaba daya ina fata mun fahimci wannan abu to shi sa za ku kara karatun salaf za ka ce maka sufyanu sauri baya shiga wajen khalifofi su kuma khalifofin su ke neman su akwai khalifan da ya neman ummu salaf sufyanu sauri dan Allah ka zo ka ba mu shawara ce a ba zan baka shawara ba to in baka zo ba ya za mu sami ilimi kaza ce ku je ku yi aiki da ilimin da kuka sani idan kun zo inda ilimin ku ya gaza sai ku aiko sai mu ba ku fatawa ina fatan fahimta Allah ka je kanta tarihin salwa ka ga izza malam ka ga talakan malami amma malam basaraki na tsoron yi tari a gaban shi wallahi malam saboda sun tsare amma ku usa zai yanzu idan kuka zama da malamai shi za kaga gaba ɗaya ba baro a cikin harkar malanta ta faɗa ba mata tasiri saboda sun taru kuke ci ina fatan fahimta Allah shi kiyaye ibn shihab azuri ba shiga wajen malami irin uwar sarakuna amma yakan shiga wajen saboda mene ya san tsarin na addinin musulunci ne tsari mai kyau da haka ya ci gaba da zuwa wajen suna ba da shawara to daga cikin abubuwa masu mahimmanci da umar dan abdulaziz a lokacinsa jama kun bace wani abu an ce ya tabbatar da adalci a gwamnatinsa wanda ba taɓa ganin ta irin wannan adalcin babba tun bayan wucewar sai na aliyu ɗan abi talib na farko kun ga dalili ya jawo malamai shi dai na farko malami ne masani da haka ya san halas da haram ya san makaruhi ya san kaza ya san wayan abubuwa sannan yana tare kewaye da shi da malamai sannan bai mazan mustabiddin bin ra'ayi ba ba shi kadai ke kadai yake ce ku ne gwamnatin ta ku zo da ku za a yi ina fatan fahimta daga cikin muhimman abin da ya duk wani gwamna azzalimi a lokacin wannan daular da ake da su azzalimai duk sai da ya bincike su ya bincike su amma kaga a mulkin da ake yanzu in dai kana goyon bayana kawai ko fa sha'anu ka kawai ka je ka ci gaba da yi ya dan fatin mu ne da shi aka yi campaign shikenan ka sha ina fata kwanci wannan abu amma lokacin wanda sai da ciccijo da mutanen ya kafa mutanen kirki wanda ka dace da abin haka ya ba harkar ilimi da malamai aiki shine aka ce farkon mutumin da ya fara kallon ibn shabe ce kai eh ni ka ganna harkar mulki ta mun yawa hade mutane ta mana yawa to bawan Allah ka je ka hada mana sunnonin manzon Allah waje daya shi ya fara ba da wani shawara a hada hadisai a rubuta a littafi a tara saboda kasu bace wata ina fatan kwanci wani abu soyayya da ake akai mutum ne mai yawan kuka da tsoron Allah da aka ce ma a tarihin ana ganin daga cikin abin da ya sardi ya mutuwa shi saboda yawan kuka wajen tsoron Allah madaukakin sarki hakan yayi tasiri har ya raunta da jikin ya raunta da jikin shi kuma ita aka ce daga jinsa da limutosa wasu kuma suka ce a wa'ancan sarakunan da ya hana wasa da dukiyar mutane don shi bai wasa da ita ballantana bari don in ka zo fili na aikin gwamnati in shi ka zo don shi fira sai kashe batular gwamnati sai ya kunda tashi in ba ta kuma sai dai ku fira a dare ina fatan fahimta don haka wasu ka ce kuma guba waɗannan sarakuna suka haɗa mai 'ya'yan sarakuna wanda sun saba cin kuɗin mutane da wadaƙa da su suka haɗa mai guba aka haɗa aka ba wani bawa na shi bawan ya ƙi yadda aka ba shi dinari dubu da cewa za a yanta shi ya ƙiyarda suka ce to tun da mun maka ta'azi kaƙi ko dai kai abin da muke so ko kuma kai ma mu kashe ka shi ne sa kumba a guba kumba shi da ake cewa da ya je zai ba shi wani abin sha sai dan bisa haka ciki aka ce umar yana sha sai ce lalle ya sha guba ya sa aka kira bawa kai ya mesa kai abin da kai ya ce kaji kada ba kai na sun daɗe suna ba ni umarni haka na ƙi da cewa suka za su kashe nawa suka ba ka ce dinari dubu ya ce to a je ka kawo dubun ya kawo sai a ce to a mai da dubun a cin baitul mali amma kai ka bar garin nan kawai kagan kai da cewa a kashe shi kawai ko ba ka ba amma shi ya ba shi uzuri kalan mene an fosa ɗin shi ina fatan fahimta so umar dan aziz in tarihi za shi ma yana bukata a samu lokaci mai yawa ne kamar awa ɗaya a muhadara akan har lokacin ya tafi a samu awa ɗaya ko awa biyu ana tarihi kan shi saboda akwai darussa masu yawa a wajen umar dan aziz a dunkule malamai suna cewa in ana lissafa khalifofi guda sha biyu da adabi ana sashi ana biyar aka ce abubakar umar usman aliyu sai a ce umar dan abdulaziz amma yadda lissafi ke gaskiya shine abubakar umar usman aliyu hassan sai umar dan abdulaziz wanda suke tafiyar da tsarin mulkin su a tsari na annabta jama'a fatan fahimci wannan abin allah kara masa yarda to wannan shi ne takaitaccen tari na sai na umar dan abdulaziz allah kuma ya kara masa yadda allah ya musu a cikin aljannar firdausil a'la wannan hadisi kamar muka ji a mun ji wannan hadisi babu shakka cewa sai na umar asali abin da ya faru ya kamata mu sani shine daular banu umayya akwai wani salo suka dauka na jinkirta saloli ba sa yi a lokacinsu dama manzon Allah sallallahu alaihi ya bada bishara cewa ya ba labarin cewa za a samu lokacin da za a ringa jikinta muku sallah har sabai suka ce to mu dauki ta ku bai ce a idan suna sallah ku bi sallah yace to in suka sallah abba sun jirkita ta annabi ce ku yi sallah in lokacin ta yayi idan ta kama kana nan suka zo shi sallah ka bi su sallah saboda gudun fitina amma da lokacin sallah yi sai ku yi sallah ku ku biya masu haka aka samu suka ga jinkirta sallah azhar sai aka yi ta kusa da la'asar la'asar sai aka yi ta wajen gab da magarba to shi ma tun da cikin su yake sai to ya so ɗauki wannan salo ɗin shi ma ta da malami ne fa amma in cika cikin harkar mulki ɗin isa harkar mulki matsala shi mala Allah zai samu ƙare lafiya to shi ne wannan abin fa da shi to wataƙila sinarin hadisi yana cewa kenan bai san da wa'annan matsalolin da ake karantawa ba ranar da ya jinkirta sallah shine urwa ya same shi urwa kuma abokin koyon karatun shi ne ya ga masa wannan abin da kai fa ya saba sunnan manzon Allah sallallahu saboda ga hadisi mugira wata ya jinkirta sallah shi ma Abu Mas'ud shi ma je masa wannan takakkiya din ina fatan fahimta kuma ya tsawatar da shi ya tsawato to tunda shi ma dalibi ne sai ke ganin ana ka samu wannan karatun shine ke tambayarsa ya samu wannan karatu din yake bashi bayan cewa ya samu daga Bishiru dan Abi Mas'ud al-Badri shi kuma ya samu daga bayan shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokaci ya kure tsakanin da Allah dole zamu jabirki kan sharhin wannan hadisin da mas'alolin shi akwai mas'aloli da zamu karanta in Allah da sai dan Allah kai mako na gaba zamu zo mu tashi daga sharhin wannan hadisi din da fa'idoji da fikihun da ke cikin shi wannan hadisi din da sauransu insha Allah ta'ala maji kuma yadda aka shar'anta sallah din a ina aka fara yin jami'i a maka ne aka fara yi ko a madina kun fahimta a ina ne mala'ika zai koya manzon Allah sallah a maka ne ko a madina sau nawa ya lokutan sallah din jin Allah kai mako na gaba za mu ji insha Allah ta'ala abin da zan faɗa ne Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma muna fatan Allah ya shafe mana Allah ya biya mana bukatun mu duniya da kiyama matsalolin da muke fama da su Allah kai mana maganin su ya Allah wannan rashin zaman lafiya da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah ka bi mu san yadda za a yi da wannan abu abin ya fi ƙarfin mu muna tadarruki gare ka Allah ka shige mana da akan al'amuran nan ya Allah Allah wannan gari mu na Zaria da Kaduna Allah ka ba mu zama lafiya duk masu kokarin hargitsa wannan gari da wannan jiha da ƙasar nan Allah ka san su kuma Allah ka fi ƙarfin su Allah ka rubuta su Allah Allah ka kauda ka rubuta ka hargitsa ta fasirar su Allah ka taba da zama lafiya Allah ka kinsa mana tsoronka ka kinsa mana da'a gare ka ya Allah Allah ka samu kare lafiya ka sa mu kyakkyawan gamawa ya Allah mala albani Allah ka sake kabarinsa kai albarka ga cikin dukkan abin da ya bari Allah ka albarka ga iyalan mala albani kai albarka ga da'awa mala albani da makantar shi da ya bari اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الورث منا واجعل أثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله cif da cif ko? jama'a yau an samu sauti ya isa? eh mata kun fi karatu ne ga mata yau? su in bayan can su ne suke kuka da
الله أكبر
la ga yake iska da ji da san ma suna ta yawo tukuna ko ka san jibo har yau dai wancan watan ba sa jin abin da ake yi ko za mu dawo da su daga cikin wajen nan ne daga bayan nan ba a can lungun ba sai a mu matso da su mazan ba eh mazan sai su kallo nan ba aure ba zai a ce mace ta barwa abin nan ba kuma ta zo dai to sun samu lada wa alaikum salam malam mahmud aya na bayin ne wannan faune ne a
ok na wajen maza ne
wanda da ai sallah ba su da muku wajen arfe yake eh na je na bude musu ai na sha'aba ne wallahi ina nan zaune sai na lura da cewa suna da bukata da su na Eh.
karɓi guda ɗaya amma wannan shi ne ba a ba shi bane kake ba shi ba ne ba iri ɗaya bane ma za mu gani shi ne ba sa nake koya baka ɗaya ne saboda ba iri kar asa ɗaya bane ok ba tun iri daga sunan za gani sunan ba iri ɗaya bane ok a to aje a gwada don me za a ɓata lokaci ana abin nan ai shi ne na bude ai Ya ka je ce- yanzu in ka je ka rufe sai ka datse sai ka sa wannan ka bude in bai ba gobe malam muhammadin ya zo malam sai a karɓar musu guda ɗaya a basu eh in case of kaga ta iya yiwa wata ran eh.
ni na abin nan dan yanzu ma manta ne wallahi wannan lamari fa ya yi yawa wallahi malam rashin sautin na malam matancin ba sa jin abin da ake nan kuma wallahi wa alaikum assalam sannan malam jali kuma ba za a ƙara tunanin a gayyato wannan mutumin ba assalamu alaikum to mutumin da ke abuja kaga ba ba makarar mutum bane fa ba ga motar da zuri ta ba a ai ma daukar ɗan ustaz ne a shirin ta lamce shi mota ya zo. wallahi da wata da lamce ce mota ya zo malam
mala ai ka gani ko na hau eh an gaɗe assalamu alaikum wa lafiya jama'a insha Allah kai ka tafi ina zuwa kai yayin na kashi gane ba ku zo karatu ba wanda wuce ya ina karatu da zuwa.
kai to sai kun je kun ji eh malam ba wai ba mu shigo ba ne muna ji ba ba mu yi ƙaruso ciki ba ne